الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 86 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a farkon suratu maryam tunda mun jiya mun kai karshen suratu wato al-kahf kenan to duk da yake ayoyi na farko ba su da taujihul qira'at musamman wanda ke da alaka da ma'ana kai tsaye kistoshin annabawa suna da yawa a cikin wannan sura suratu maryam bayan bismillahir rahmanir rahim surat ta bude da harufa da ake kira huruf alhijaiya to amma a cikin karatun qur'ani ana ana kiransu alhuruf almuqatta'a ana kiransu alhuruf almuqatta'a waɗanda kama ana karanta su ne irin yadda sunayen haruffa suke to haruffa ne guda biyar kaf haya ayin sad waɗanda adda madda sama su ana jin su guda shidda sai Allah ce to dama mun ce malamai sun ce waɗannan haruffan suna nuna mu'jiza ta alqur'ani ma'ana da haruffan da laraba suke magana da su ne alqur'ani ya sabka in sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira qur'ani ko kuma wani koya mishi to su ai larabawa ne bismillah mutane ne irin shi su yi sun kasa to suratu maryam tana daga cikin surori guda hudu waɗanda bayan an ambaci waɗanda haruffa ba an ambaci alkur'ani kai tsaye ba da maryam da ankabut da rum da kuma kalam duk da yake ita kalam sun ce an faɗi alkur'ani amma ba kai tsaye ba da an ce wal qalami wa ma yasturun Allah ya rantsuwa da alkalami da abin da ake rubutawa to ko mun ce alkur'ani ake nufi da abin da ake rubuta ko ko a shi rubutun kanshi ko wani iri na Allah ya rantsuwa da shi don nuna mu'jiza ta Allah ta shi na ba da ilimin rubutu duk dai qur'ani zai shiga ciki tunda qur'ani yana daga cikin abin da ake rubutawa amma duk inda ta kai ta kawo dai karshen waɗannan surorin guda hudu an faɗi alkur'ani kinan da ya nuna ko ba a faɗa farko ba an faɗa karshe wallahu a'lam sai Allah ya ce to zikru rahmati rabbika abdahu zakariya kina ambaton rahama ubangijinka sai na zai zamanto rahama an yi idafata ne zuwa ga fa'il kinta don Allah ne ke rahama abdahu kuma sai zamanto shine maf'ulun bihi na masdar tunda masdar ya amalu amalan fi'ili an gane ko idza kana al-fi'l yata'adda ila maf'ulin wahid fal masdar aidan yata'adda ila maf'ulin wahid وإذا كان المصدر يتعدى إلى مفعولين أيضا المصدر يتعدى إلى مفعولين لأن المصدر يعمل عمل فعله كما قال العلماء والله تعالى أعلم to kiran ka ambaci rahmat da ubangijin ka yayi ma zakariya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbika nan al idafa lit tashrif dan Allah ubangijin manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ubangijin dukkan halittu ne to izna da rabbahu nidaan khafiya lokacin da zakariya ya kira ubangiji shi kira na ɓoye wanda ikhlasi ya yi bayyana a irin wannan qala rabbi inni wa hanal azmu minni yace Allah kasusuwa na sun yi rauni wannan shine malaman balaga suke kira lazimul fa'ida labari ne yake ba Allah amma ai Allah ya yi shi tana halin da ke ciki na an ya ba da labari ne amma sun kace uri da bihi al yana neman Allah ya tausaya mishi washta'ala ar-ra'su shayba asalin shi washta'ala shaibun ra'asin shi shaiban tamyizun ne muhawwalun anil fa'il kenan kaina ya cika da hurhura asalin ishta'al wuta ce ake cewa ta kama amma na nufin an kamanta hurhura kamar bazuwar hurhura da yaduwar tarmi da kashin wuta yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah ban kasance ba game da roƙonka mara arziki babu mai yanke kauna daga rahama Allah sai mutumin da bai da rabu rahama Allah tana da yalwa duk ya tsaye da al'amari ya tabi Allah na ya gyara shi Eh, da ka kai tunanin inda Allah ma ba zai iya yi ba to lamari ya baci shi dan ya kare da kai Eh, saboda shi Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir yace to wa inni khiftu al mawaliya min wara'i ni na ji tsoro asalin khafa ya khafu asalin shi khawifa ya khawafu ni shi yasa akai ba kha'un kasra wa inni khiftu al mawaliya na ji tsoron mawaliya an gane ko masu maiwa kenan min wara'i bayana majibin talamari na bayana wa kana timra'ati aqiran mata ta kuma ta kasance bakarariya bai ce aqiratan ba dan shi aqiran ba sai an kawo abin nan ba to da yace imra'ati bai ce zauji ba sun ka ce dama yana nuna in kaga qur'ani ya ce imra'a akwai matsala ko dai matsala ta haihuwa ko ta akida ko ta wani abu amma in ka ji ya ce zauji take na abu ya ta yi daidai shi yasa ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu kaga bai ce imra'atahu ba wanda bayani a gabata kan wannan yace to can cikin suratul Ali Imran ya ce wa imra'ati aqir matar shi bakarariya ce ba ta haihuwa to amma da sai ce wa kana timra'ati dan annabi ka tun can da ma haka take ba abin ya zo mata bari fa habli min ladunka waliya Allah ka bani waliyan kinan majibincin lamari wanda zai zuwa baya na yarithuni wa yarithu min ali yaqub an gane ko to idan muka duba eh, cikin qurra abu amr ibn al'ala da imam al-kisa'i sun karanta yarithni yarithni sun yi masa'un sukun yarithni sauran kuma sun karanta yarithuni asalin yarithu yaurithuni sai an ka shahe wawo dama fi'ili idan ya zamanto ya'un ta zo bayan eh, idan ya zamanto kasra ta zo bayan wawun to ana shahe wawun din an gane ko duk da yake suna cewa idan ya'un ne da kasra kaga kamar wa'ada sai a ce min ya'idu ba a cewa yau'idu sai sun kace malaman sarf saboda kasra ta zo bayan wawun sannan kuma ya'un ta gabace ta waqa'at baina aduwataiha ta hadu tsakanin makiyanta guda biyu to wannan ka'ida suna faɗin ta daidai tunda eh, in muka duba ai shi fi'ili mudari'i yana da ni yana da haruffa guda hudu anaituku kaga akwai in ka ce wa'ada kana iya cewa a'idu to ainihin ba ya'un ba ce sannan kana iya cewa ya'idu nan ya'un ne na'idu kuma nunun ce ta'idu ita mace to kaga guda hudu din sai sun ka dauki na ya'un din sai sun ka ce waka atbaina aduwa ta ha to su sauran fa amma sai dai a ce a'a idan kasra ta zo bayan ta to shafi ta ake wannan shine wancan da sun ka faɗa dai kawai dai kamar ka'ida ce ta istinasi na ilimi mun gane ko don haka ana shafe wawun idan mi idan ya zamanto harafin da zo bayan ta kasara gare shi wasala sai a ce yasilu an gane ko sun ka ƙara da wani abu kuma bayan kasara idan ya zamanto tana da wanda ya zo bayan ta fatha ne ko da fatha ne to in ya zamanto harfu isti'la harfu isti'la su ne harufa guda bakwai khussa daghtin qiz khussa daghtin qiz khussa da kha'un da sadun ake nufi ضغطin ana nufin dadadun da ghainun da ta'un shine ضغطin wannan tsin da anka ce kasratin da anka ba ana nufin nunun tana ciki ba qiz kuma da qafun da za'un waɗanda harufa ana kiransu huruful isti'la an gane ko harufa masu girma a larabci in za a karanta su ba a karanta su ɗan kaɗan don girma gare su shine isti'la'i kamar ɗaukaka waɗannan harufa in sun ka zo bayan wawun ko da fatha ne to shafe wawun ne akai eh guda bakwai kaga misali in ka ce wada'a ya aje abu sai ka ce yada'u baka ce yawda'u wata'a ya taka sai ka ce yada'u baka ce yawda'u wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim an gane ko don haka sai ka gane to in ba su bane in dai fatha ce to ya unta na bayyana qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin ali kaga tawjal da yake jimin batsalcin su kaga wawun ta bayyana mun gane wannan da kyau to warasa yarisu kenan yana gado sai ce yarisu ni su ko shi ko Abu Amr ibn al-Ala da kuma Imam al-Kisai sun karanta yarisni to in mun ka ɗauki kira'a ta yarisu ni ta jamhur kenan sai da mutu fi'ili ne mudari'i marfu'i don haka tun da fi'ili ne mudari'i marfu'i sai ya zama to sifa ce ta waliyan domin waliyan na kira ne suna ne na kira bai da alif walla to tun da na kira ne jumla in ta zo bayan na kira tana matsayin sifa ake iya irabinta amma waɗansu malamai kamar siboyi suna ganin ana iya irabinta matsayin hal kamar yadda ake irabin jumla in ta zo bayan ma'arifa hal to duk da yake ba kowane hali bane saboda na kira in an kai mata sifa kamar ta yi kusa zuwa ga ma'arifa alhamdulillah ina fata an fahimta to dan haka a qira'a ta jamhur yarithuni jumla wannan ta- fi'liya tana matsayin sifa ne ta waliya in muka dauki qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Kisa'i yarithni sai zamanto jawabul amri habli yarithni dama fi'ili amri idan ya zamanto jawabin shi ya zo jazma ake yi mishi kamar yanzu misali inda Allah subhanahu wataala ce sun marji'il basara karratain sai ce yanqaliba ilaykal basar ba a ce yanqalibu kuskure ne sun marji'il basara kaga irji fi'ili amri ne marratain sai ce mi karratain sai ce yanqaliba ilaykal basar kaga yanqalib fi'ili mudari ne majzumi li annahu jawabu al-amr mun gane wannan kinan kira'a su tana tsaye akan matsayin jawabul amri fa habli min ladunka waliya to duk da yake wadansu malamai suna ganin jawabul amri ne amma sun kace a hakika sharadi na an ka shahi kenan sun kace a ka'idar nahwu a zahiri amri ake gani sun kace amma asalin shi sharadi na an ka shahi sai an ka maida shi na wannan asalin magana fa habli min ladunka waliya in ta habli waliyan yarisni haka sun kace eh wanga malaman usulul fiqi sun ga hitowa da wannan karara kenan dai in ka bani da na gari yarisuni zai gade ni wa yarisu min ali yaqub zai gadi ali yaqub wato iyalin gidan annabi yaqub an gane ko waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi ya zamanto yardaddi a wajenka shi yasa can cikin suratu eh, ali imran annabi zakariya ya roki Allah da yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ba a roƙon Allah zurriya sai mai tsarki bai ce Allah ka bani diya maza ba bai ce Allah ka bani diya mata ba bai ce Allah ka gama min maza da mata ba Allah bai ce Allah ka bani masu yawa ba sai ce dhurriyatan tayyiba domin guda mai albarka ya hidi inda ba su da albarka muna ganewa ko kuskure na ka roki Allah abin da kaka so ka roki Allah alkhairi to nan kuma sai ce waliyan yarisuni waris to kaga zurriyatun tayyibatin da ita an ka fassara da ni da wanda zai gade shi kuma ya gadi ali yaquba kuma ya zamanto yardajjan Allah to shine mai albarka kenan mun gane wannan da kyau kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 789 sannan anan kafin mu je aya ta gaba shine cewa eh, in ka diba cikin al-ahadithul muskila aw al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim na Dr. Ahmad bin Abdul Aziz bin Mukrin al-Qusayr safha ta 339 zuwa safha ta 349 'yan shi'a suna kafa hujja da wannan aya cewa annabawa ana gadon su sun ka ce zakariya annabin Allah ne ya roki Allah Allah ya bashi wanda zai gare shi kuma an bashi Yahya kuma ya gare shi sun ka ce to kenan wanda yake nuna cewa wai hadisan da an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa ba a gadon mu ba gaskiya bane kenan sahabbai sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hana ma iyalan gidan shi gado kaza kaza kaza kaza kaza kaza muna gane wannan da kyau to anan dole in baka da karatu zaka iya samun mi zaka iya samun matsala nan da zakariya yace yana nema a bashi wanda zai gado ba zancen gadon kuɗi bane yake zance don a al'ada gadon dukiya abu ne wanda a shari'a an san da shi ba a bukatar ya ce ya rufe ni zai gari ni abu na farko kenan na biyu annabawa sun wuce zancen dukiya a duniya suna zancen mi zai kai al'umma gaba ko suna dare ko sun mutu shi yasa ce ya rufe ni ba san ko an fahimce ni ba sun ka ce wa warisa Sulaimanu Dawuda ai annabi Sulaimanu ya gari Dawuda a nan wirasa ba ana zancen dukiya ba dan inda dukiya ne ba annabi Sulaimanu ba dini ne ya gado shi sai wasu ka ce ya gari annabta amma malabi suka ce a'a ita annabta ba a gadonta abu ne is- is- wato is- istifa'a ne min Allah Allah ne yake zabi sai dai yarithuni zai gadi aiki na alkhairi zai gadi hikima da taimakon jama'a to wannan kuma kana rukon iyalanka su gade shi amma ita annabta in ba yanzu ba da an ka rike kofa tu kofa annabta ma baka cewa Allah ka sa dana ya za annabi in kai haka nan kai ta addanci cikin addu'a tun da adaga an kulle wannan kofa sai dai ka fatan ƴaƴanka su zamanto nagari sannan inda dukiya ake mishi to ce yarisu ruwa yarisu min ali yakuba ya za shi kare dukiya ya rage da annabi yakuba to waɗannan shubuhoyi ne da ƴan shi'a suna kawo su Allah ya kyauta Allah ce ya zakariya inna rubashtuka bi gulam nismuhu yahya an gane ko to ko ya zakariya da haka idan muka duba imam hafs wanda rawi ne na asim da kuma hamza da kisa'i da khalaf suna karanta ya zakariya sauran kuma suna karantawa da alhamza ya zakariya an gane ko don haka in ka jona ya ce ya zakariya ko wani ya karanta ya zakariya ka tambaye da wuce kira'a ne kakka ce babu shi eh kamar yadda waɗansu ke yi kai baka karanta abu ba baka san yadda yake ba kuma kana cewa babu shi kaga kana ƙara mai da mutane baya don rigima ta kai jawo mu mutane ya zakariya sai an ka kira shi ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam mu muna maka bushara da da inna nubashshiruka muna ji ko yawwa wannan wato a ita ce qira'a ta jamhur sannan akwai kira'a inna nabshuruka an gane ko muna muka bushara ko ko muna faranta ma da rai shine wadansu malamai suka ce nabshuru muna faranta maka da rai nubashiruka muna muka bushara to ai ita ma bushara tana sama farin ciki almuhimmu bi gulamin da yaro ismuhu sunansa yahya yahya a suna ne wasu sun kace an sami suna yahya dan saboda rayuwa ne daga hayya yahya ne wani sha'iri da ya samu ɗansa suna yahya to kuma sai Allah bai mai tsoron rayuwa ba sai ya rasu sai ce sammaituhu yahya li yahya an gane ko eh na samu ya mai suna yahya don shi rayu yace fa mata kuma sai kuma Allah ya karbi ransa kenan kaga ba don an samu mutun yahya ba shi zai yi tsawon rayuwa duk da ke shi kanshi wannan yahya din sai an koma shin tabbat da larabcin yahya ne an kasan ya mai ko kuwa da yaren su ne tun da su bani isra'ila ne sai qur'ani ya faɗe shi ko kuwa yahya din cikin lugar su ne ta bani isra'ila an gari ko sai ya dace da na larabci sai Allah ya ce to lam naja allahu min qablu samiya ba mu taba sanya mu wani mutum suna samiya irin wannan suna ba kaga shi shi shi ya haya Allah na sanya mishi suna ba baban shi ya sanya mishi suna ba to kaga ba zan ji a samu kuskure kuma to anan ya nuna ya zakariya inna nubshuruka kaba Allah ne ya magana da zakariya kai tsaye amma cikin sutu ali imran sai nuna a'a mala'ika ce ta yi magana da shi fanadatul mala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to amma tunda mala'iki ne yace da izinin Allah kiran kamar Allah ne yace mun gane ko tunda shi sako Allah ne ya isar shi mala'ikin wa alaikumus salam to qala rabbi anna yakunu li ghulamun yace Allah ya zai in samu da na anna litta'ajjubi wa laysa lil inkar ita anna wani lokaci tana zakkuwa don musu amma wani lokaci na zakuwa dan mamaki to nan ta mamaki ce don in ka ce lil musu ta musu ce kidan kanu da zakariya ya musu kudura Allah kuma annabin Allah in ya musu kudura Allah ko ba annabin Allah ba wanda ya musu kudura Allah ne ne shi kafiri ne kidan Allah ya kunu li gulalun mamaki ne ce Allah ya za a ta yaya zan samu da wa kana timraati aqiran matar shi ce ta kasance bakarariya wa qad balagtu min al-kibari itiya na kai matuƙa cikin girma wannan ita ce qira'a ta Hafs rawi na Asim da Hamza da Kisa'i sauran kuma sun karanta wa qad balagtu min al-kibari utiya ba itiya ba to shi wadan sun eh tsufa ya kai matuka asalin utu shine girman kai laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira abinda ya wuce iyaka to sai ce ta kai girma to da itiyan da utiyan duk ma'anar su daya amma sabanin ya lallarci na tunda utuyan ne asalin shi ya'un din sai an ka maida ta wa'un din an ka maida ta ya'un tazan utu utiyan sai an kai kasra tunda utuwan ne an ka ce utuyan sai an kai ma an ka maida wawun ta koma ya'un to da ta koma ya'un kenan sai an kai kasra sai an ka ce utiyan to shi ko wancan da yake ta'un din an yi mata kasra sai an ga abin da ya dacewa ita ma sai a yi mata kasra an ka ce itiyan amma duk ma'anar su daya sai dai wajen karantawa ko wace kira aka karanta ta yadda shi to sai Allah ce qala kadhalika kamar haka ne qala rabbuka ubangijinka yace huwa alayya hayyin ga Allah abu ne mai sauki daga hana yahunu ne abu mai sauki sai a ce haywin sai wawun ta yi makwabtaka da wawun sai aka ce hayyin abu ne mai sauki ga Allah sai sa duk abin da ganin shi na da wuya to ga Allah ba mai wuya bane inna Allah ala kulli shay'in qadir sai Allah ce wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a Allah ce mun halicce ka gabani ai qablu qablu zalika wa lam taku shay'an kai ba komai ba ba kasance komai ba sauran akwai qurra imamu hamza al-kufi da imamu al-kisai al-kufi sun karanta wa qad khalaqnaka min qablu mun halicce ka muna ji ko to idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an wato abin nan na kursi malika abdullah da suka zo a cikin suratu maryam wato abin nan a shafi na 190 suka ce to qira'a ta wa qad khalaqnaka an gane ko ta hamza da kisa'i an kafa mata hujja bin nadhir inda Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum kaga khalaqna dhamiru ta'dhim ne nun tana nufin girmamawa ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba sannan kuma an danganta halittar zuwa ga zuwa ga Allah kamar da cewa kad khalaqnaka duk da yake nan mufradi ne mutum guda ake magana cikin wal kad khalaqnakum mu muka halice ku sannan wal kad khalaqnas samawati wal arda ko kuma ayoyin da suke nuna khalaqna khalaqna suna da yawa to ita ko qira'a ta wa kad khalaqtuka an kafa mata hujja bima jaa qablaha ba da nazir ba abinda yazo kenan as-siyaq as-sabiq shine huwa alayya hayyin alayya yace bai ce alaina ba kaga alayya damirul ifrad ne ko ba kadan bane to wa qad khalaqtuka sai ya munasaba da shi kenan ko wace qira'a tana da abinda wato ya ya abin nan naka sannan da yace in mun dauke cin qira'a huwa alayya hayyin wa qad khalaqnaka sai da to an yi intiqali min al ifradi min damirul ifrad ila damirul jam'i damirul jam'i yufidu at ta'zim wa la yuridu at ta'addud eh damirul jam'i yana nuna akwai yana nuna girmamawa ga Allah ba yana nufin akwai alloli daban-daban ba to ta ce kala rabbi ja'alli aya Allah ka sanya mini aya alama yake nufi kala ayatuka ibn jarir at-tabari ya ce malaman sarfu sun yi magana guda uku akan kalma ta aya shin asalin ta ayya ne ko kakana lamarin shiki kadiba cikin tafsir na ibn jarir at-tabari kadiba kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun qala ayatuka nan ba a ce qala ayatuka a a qala ayatuka mufradi ne alama Allah tukalliman nasa ba za ka yi mutane magana ba salasa layalin kwanaki guda uku ko darrai guda uku saboda musulunci ana fara lissafi ne da dare shi yasa ce salasa layalin wa wa'adna Musa 30 laylatan bai ci 30 yawman ba sawiyan nan sawiyan waɗansu malamai sun kace yana komawa ne zuwa ga zakariya sawiyan kana daidaitacce kana da lahiyarka waɗansu malamai suka ce a sawiyan kwanaki guda uku cikakku an gane ko to can cikin suratul ali imran da ya ce kala ayatuka allah tukalliman nasa salasata ayyamin sai ce mi illa ramza sai dai ishara sai an ce illa ramzan kenan sawiyan in ya kuma zuwa ga zakariya da lahiyar shulau amma allah ne hana mishi daman magana kinan na an yi tafsiri shi da sauyin da wancan fassara ta abin amma in ya kuma salasa layalin sauyiya ya kuma zuwa ga kwanaki to kinan nan babu tafsirul qur'ani bil qur'ani kamar da Sheikh Muhammad Al-Amin Shauki ya ce tunda nan ba ai can ba ai dan can kwanakin sun cika kubu su ba mun gane ko amma shi illa ramzan ya nuna lafiyar shi lau magana ne abba zai ba shi zama to sauyin yana iya kuma zuwa gare shi to fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab ya fita akan mutanensa min al-mihrabi daga wurin ibada shine mihrab ba irin yanzu da aka cewa mihrabi ba gidan liman can da ayan ce mihrab a wajen bani isra'ila ana rufin wurin ibada fa auha ilaihim sai ya musu ishara dan ba wahayi aka ce ai musu ba an sabbihu bukratan wa ashiya yace ku yi tasbihin Allah safiya da marice ko kuma an sabbihu ku yi sallah safiya da marice don cikin sallah akwai tasbihi sai da man toke nan nan in an ce an sabbihu sallah ake nufi utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu an ce tasbihi amma sallah ake nufi gaba daya sannan Allah ce ya Yahya khudil kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka riki littafi da karfi wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi littafi tun shi na karami an gane ko yawwa wa hananan min ladunna kuma mun bashi tausayi daga wajen mu wa zakatan da tsarkaka wa kana taqiyan ya kasance mai tsoron Allah ko ko wa kana taqiyan ya bayyana mai tsoron Allah ko wa kana taqiyan ya kasance mai tsoron Allah a cikin littafin da Allah rubuta lauhin mahfuz cin can wa barran bi walidayhi kuma mai biyayya ne ga iyayen shi an ce walidayhi li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas ko li taghlibi janibi dhakari ala janibi al-unsa walam yakun bai kasance ba jabbaran an gane ko mai girman kai asiyan mai saba mai iyaye wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayyan da ranar da za a tayar da shi shi na mai rai kajiya baiwa ta Allah kenan mun gane wannan ko to can cikin kissa ta annabi Isa wassalamu alayya ne akwai alif wallam kuma alayya saboda annabi Isa shi yake magana wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika Isa ibn Maryam nan ko wassalamun ni babu alif wallam wassalamun alayhi yawma wulida saboda alayhi na ana bada labarin shi ne ba shine yake magana ba wassalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya mun gane wannan da kyau ko to sannan kuma akwai raddi ga ƴan Qur'aniyuna kasan su ba su ce assalamu alaikum sai su ce salamun alaikum ko ba karan bane to a alqur'anance gashi annabi Isa ce wassalamu alayya kuma alqur'ani ne to kai ka ce ba a ce assalamu alaikum ka ko fahimci qur'ani to Allah ya kyauta ibnu kasir da zo wajen wannan wuri wassalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayyan yace waɗanda halaye su ne halaye na tashin hankali na dan adam guda uku dan adam tashin hankali shi waɗanda abubuwa guda uku yau ma wulida ranar da ka shigo duniya da nan za ka fara ganin tashin hankali shi sababin da ta hu duniya shida dariya ban taɓa yin shi ba duniya ko ɗan shugaban ƙasa an kayawa da kuka shiga zakkuwa duniya don ya sa an shigo da darul bala'i ko mallan ka taɓa yin wanda ya shigo duniya da dariya wa yau ma ya mutu da ranar da adam zai bar duniya in ya aikata alkhairi shi na dariya mutane suna kuka in ya aikata sharri ana kiɗa mai kashi shi na ƙwalluwa kuma yan wunshi na kuka maƙiya kuma na dariya an gane ko yawwa kaji sha'ir ya ce abin nan waladatka ummuka bakiyar wannan su haulaka ya haku na surura ya kai ɗan adam waladatka ummuka bakiyar mamaka ta haife ka kana kuka wannan su haulaka ya haku na surura mutane suna ta dariya barka barka an samu karuwa an samu karuwa ya ce to kai makanka kokari ranar da zaka suna kuka kai kuka na dariya kai aikin alkhairi kenan gakka yarda suna kuka kana kuka kenan zaka sha kashi Allahumma amin mun gane wannan ko shi yasa waɗannan ranakun to wa yau mai ba asu da ranar da a tare da mutum in an tashi kiyama in ka tashi da imani to in kuma ka tashi da imani ba kare ka ta kari to wato tasha da ake fara wasu ayyuka na tashin hankali ga suna ranar aihuwa ranar mutuwa ranar tashi Allah ya samu gama lafiya wani ya ga guda wani ko guda bai gani bishin a cikin cikin kwatai ba zo duniyan ba balantana ya mutu ya ji lahirar balantana kuma a tayar da shi yanzu duk mutanen duniya ko dai zaman to ka samu guda ko biyu na ukun kuma akwai saura ngani biyu waɗanda ba a haifa ba su ba su zo duniya ba su samu yau ma wuri da ba to yau ma ya mutu kuma yanzu waɗanda annan duniya kayan su ta yi yau ma yi ba a kuma ita kukuwa shi na jiranta to yanzu wannan kista ta yahya da zakariya ta ƙare yanzu kuma za mu shiga kista ta maryam ita ma akwai taujihul ƙira'ata a cikinta duk da yake ba za mu iya ƙetare waɗansu ayoyi ba da haka za mu haɗa saboda in an ka inda taujihin ƙira'a shi ke sai a yi taujihin ƙira'a ya a ce a ƙetare ayoyi tun da ƙistu ayoyin haɗe na suke to Allah ce wa kurka ambata fil kitabi a cikin littafi maryama ita maryama ita ce mafulun bihi asalin maganar wa kur maryama fil kitabi ka ambaci maryama a cikin littafi an ka ce wa kur ka ambata fil kitabi a cikin littafin nan wanda ka haire suke karyatawa da ahlul kitabi maryama labarin maryam idin tabadat lokacin da ta fita asalin nabaza ya jefa in tabaza kamar ya jefar da kanshi ma'ana ya tafi kenan dama an ka kara alif nunun da mi alif da nunun sai fi'ili ya komo lazimi kaga nabaza ya jefa in ta baza kamar ya jefar da kanshi nan ya tafi da kanshi in ta baza ta fita min ahaliya daga mutanenta makanan wato wuri sharkiyan na gabas ta kama gabas ta yi gabas kenan ko ba kaɗan bane fattakadat min dunihim hijaba tar riki shamaki tsakaninta da mutanenta tana can fa arsalna ilaiha ruhana mun ka tura mata ruhin mu shine malaika jibril fatamassala laha sai ya bayyana gare ta basharan namiji sawiyan daidaitacce kaga wannan qur'ani ya nuna ashe mala'iki na iya zakuwa cikin surar dan adam dan qur'ani daga cewa hadisin sayyidina umar ibtala alaina rajulun شديد بياد الثياب شو... شديد سواد الشعر لا, لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد yace ƙarya ne mala'iki ne bai sifar da adam to gashi nan fatamassala laha basharan sawiya kaga sai ka kare ta qur'ani baka sani ba Allah ya kyauta qalat inni a'udhu birrahmani minka tace ni ina neman tsarin Allah mai rahama daga gare ka in kunta taqiyan in ka kasance mai tsoron Allah wasu sun ce in kunta taqiyan in ka zamanto wani mutum shedani da aka ce ma taqiya ne wasu a ce ba mutum taqiyan ko a ce mai shedani ko ko in kunta taqiyan in ba taqiya kace ba wani mutum na da suna taqiya wasu mutum a shedanin nan taqiya ne wasu mutum da tsoron Allah kuma a ce mai taqiya a'a taqiyan nan wato sifa ce ta mai jin tsoron Allah waɗansu maganganu za su kawo cikin tafasi da ake kawo shaza wanda ba su da ƙarfi sai ga mutum yana son ya kawo maganar da ba a santa ba ko ko malamai sun gane ta sun kyale ta sai shi ko shi na son shi kawo ta don a san shi ma ya yi bincike ya zaga da wani ya haisa shi kawo a tafsirin da ba a sani ba shi jawo wani hadisi wanda mutane ba su sani ba ba da niyyar karantar da su ba an gane ko saboda in dan ka kawo abin da mutane ba su sani ba dan ka karantar da su wannan ba matsala ba ce tun da dama ai mutane suna son a sanar da su ne abin da ba sani ba ko a tunatar da su abin da sun ka sani amma kullum ka ɗauko fatawa wadda can ba a rasa ba cikin fatoyin da ma malamai duk sun watsar da su sai ka kawo su ka to dai kai dai ayi rigima ta karatu a dai gane dai wani shi ma yana bincike ina fari yana ne ilimi ai don a ci amfanin shi na duniya da lahira ko ba ka nan bane to da haka dai in kunta take in ka kasance mai tsoron Allah ba wani shaidani na ba da aka ce mata kiya malam bello Allah ya kyauta qala sai yace inna ma ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijin ka manzon ubangijin ki ne kaga wannan ya nuna mala'iku suna iya zamantowa manzanni su kawo sako Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min nasi li ahaba laki gulaman zakiya dan saboda in yi miki baiwa asalin ahaba laki an gane ko auhaba laki an gane ko sai zamanto to an shahimi an shahe wawun kuma nan ba huruful isti'la'i bane sai a ce to kuma huruful halq harufan halq da shine wato da alhamza a da ha babba ha da abin nan ha karami ha da ha karami mai ruwa ha da a illikaha ainun a da an gan baki yoshi gha waɗanda su aka ce ma harufin halk da alhamza da haban ba suna hita ƙasan makoshi aksal halk ga wuri nan a nan ha nan da ainun da ha ƙarami tsakiyar makoshi a ha da an gan baki yoshi da ha ƙarami mai ruwa saman makoshi aksal halk gha gha to waɗanda idan wawan ta zo bayan su shi ma malaman safu sun kace ana shahida kin da huruful isti'la da hurufu me da hurufu al-halq idan wawan ta zo bayan su shafi ta ake mun ji wannan kaga kaida ta cika yace li ahaba laki gulaman zakiya dai in hore miki yaro in baki kyautar yaro ko in yi miki bushara da yaro da za a baki zakiyan tsarkakakke muna ganewa ko yawwa إمام نافع المدني أنغاريكو ده إمام أبو عمرو ابن العلا البصري ده إمام يعقوب البصري سنغمي البصرياني سنكرنتا ليهب لك duk da ke in mun ce imamu nafi'a war shi da kaluna ake nufi to amma shi kalun fuska biyu gare shi sai an ka ce bi hurufin anhu kenan li yahaba laki kenan Allah ya turo ni inda ma'ana rasulun rabbiki li yahaba laki dan Allah ya baki asalin yahaba kenan wahaba yauhabu ne sai an kace yahabu yauhabu li yahaba laki don Allah ya baki in yace li ahaba laki don in baki to nan qira'a ta nasa da Abu Amr da Yaqub yana nuna mata Allah ne turo da sako in gaya biki wannan kuma li ahaba laki don in baki ba ni na zan baki ba da izinin Allah to to wannan kenan qalat rabbi qalat anna yakunu li ghulamun ko kaga in ka dibi zakariya shi yace qala rabbi anna akwai rabbi amma ita babu rabbi qalat anna yakunu li ghulamun an gane ko yawwa sannan in ka diba can cikin suratu ali imran lafazin da an kai amfani da shi ba shi an kai amfani da shi ba anan can cikin suratu ali imran idan muka duba shi zakariya ya ce ƙala rabbi anna ya kunu li gulamun mun gane ko wa qad balagani al-kibaru nan kuma sai ce ƙala rabbi anna ya kunu li gulamun wa kanat imraati sannan kissa ta maryam qalat rabbi can cikin ali imrana ita maryam akwai rabbi amma a cikin maryam babu rabbi qalat anna yakunu li ghulamun sai dai cikin ali imrana qalat akwai rabbi anna yakunu li waladun da mai hadda qur'ani eh anna yakunu li ghulamun anan can kuma waladun kuma can akwai rabbi nan babu rabbu cikin suratu maryam kenan sai ka kaddarta ce rabbi qalat rabbi anna qalat anna yakunu li ghulamun tace ya zai in samu da walam yamsasni bashar kuma mutum bai taba shafa ta ba tana sai bai taba ban taba kwanciya ta aure ba walam aku baghiya tace kuma ni ba karo bace to kina akwai matsala ya za ya samu da mun gari ko can kuma qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha ita ko can wajen zakariya qala kadhalika allah yaf'alu ma yasha can cikin kisa zakariya sai an ka ce yaf'alu saboda babu shubha Allah yana aikata abin da ya ga dama amma cikin kissa Isa akwai shubha sai ce yakhluqu dan an gaba kaɗin isa halitta shi an kai makhlukun ne ba khaliqun bane eh shikenan qala walam aku bagiya to anan bata ce walam aku bagiya tabba kuma mace ta sai sun kace bagiyan asalin shi wato fa'ulun na an gari ko fa'ulun dan an ce fa'ulun ala wazni misli sabur to in fa'ulin ya zama to bi ma'anar fa'il to ba a samai ta'un a larabci ƙalata ya wailata a alidu wa ana ajuzun ba ta ce wa ana ajuzatun ba mun gani ko shi kuma fa'ilun in ya zama to bi ma'anar maf'ul ne to shi ma ba a samai ta'un shi fa'ilun amma shi fa'ulun bi ma'anar fa'il sun ka ce su yasa an ka ce wala ma'aku bagiya wasu sun ka ce a'a su abinda sun ka ɗauka bagiyan nan fa'ilun ne bi ma'anar fa'ilun ne ba fa'ulun bane fa'ilun ne bi ma'anar fa'il sun kace kawai ba a sa mai ta'un ba saboda siyakin kissa kadiba cikin abdurrul masul fi ulumil kitab al maknun na as-sabil al halabi tace da ita ba karo bace qala kadhaliki ba ce kadhalika ba saboda mace ce ake magana da ita haka ne qala rabbuki ubangijin ke ce huwa alayya hayyin kuma abu ne mai sauki ga Allah an gane ko kaga kissar zakariya huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka ko wa qad khalaqnaka akan sabarin kirawoyi da muka yi bayani ko ba haka ba yawwa mun ce wato abin nan hamza da kisa'i sun karanta wa qad khalaqnaka amma wajen maryam huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi ko dan mu sanya shi ya zamanto aya ga mutane wa rahmatan minna kuma rahama daga wajen mu wa kana amran maqdiya al'amari ne an zartar da shi maqdiyan asalin shi maqduyan maf'ul domin maf'ul ana ƙara ya'un qada yaqdi alqadi sai a ce maqduyan maf'ulan amma saboda ya'un tayi wawun tayi makwabtaka da mi da ya'un sai ta zama maqdiya eh shi yasa makwabtaka ko ta alheri ta ko ta sharri sai ta yi tasiri amma ga ta alheri ta tunda cikin qur'ani kai to wani na ja'alahu ayatan linnas in ka ga ta'alili ya zo a larabci wani na ja'alahu ayatan linnas don mutum ya shi zama to aya ga mutane an kan yi mun taɓa faɗin wannan ko ka kaddara abin can gaba ko ka kaddara shi baya in ka gada masu ka ce wani na ja'alahu ayatan linnas fa'alna zalika koko qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin an gane ko wa qad khalaqnahu an ga- an gane ko wa barakna fihi ko alaihi wa- wato linubayyana qudratana wa linaj'alahu ayatan lin-nas ko gaba ko baya haka malamai sun kace duk inda ka cimma ta'alili wanda kan rasa abin da za ka kaddara shi ko ka gaba ko baya sai ka kaddara wani abu tunda ta'alili bai zo haka saka ga bai yiwa a ce an yi abu ba a san dalilin da sa an kai shi ba in ma ba a sanin ba to akwai dalilin yawwa in kuma ba a gane ba a mai da al'amari zuwa ga Allah Allah ce to fa hamalatu ko sai ta ɗauki cikinsa kaji wata sabuwa nan fa'un fa'un tufiduli ba a ce sun mahamalatu ba ba a ce wa hamalatu ba sai an ka ce fa hamalatu tare da cewa wawun tufidul afu wala tufidu eh, at-tarahi wala tartib wala ta'qib ita wawun in an ka kawo ta tana nufin an yi ishtiraki an yi atafi amma ba ta nuna wanne ne na farko in nace ja'a muhammadu wa ahmad ta sa- sun yi ishtiraki cikin zuwa amma ba tana nuna ba at-tarahi shin akwai jinkiri tsakanin zuwan su tazara ko babu ba ta bayyana wannan ba yana yiwa akwai tazara yana yiwa babu tazara na biyu ba ta nufin ta'qibi sannan wala- la tufidu ta'qib wala tartib kuma ba ta nuna cewa Muhammad shi ya fara zuwa ko Ahmad tana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa ko Muhammad don an ce ja'a Muhammad wa Ahmad ba shi ke nuna Muhammad ya fara zuwa ba yana yiwa sai da Ahmad ya zo sannan Muhammad ya zo yana yiwa Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo walladina yabituna li rabbihim ko sun zo tare walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga sujjadan suna sujjada wa qiyama suna tsayuwa a idan ana sallah da wani yake fara dole sai an fara tsayuwa in dai sallah ta masu hankali da aiki وترك مفيدة كان الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد, تفيد العطف ولا تفيد الترتيب ولا التراخي طب ولا التعقيب كم باتا نهين كي سي إتا دي داتنا دي تارون دي أبين دي تاريك تنا يوكم سنزو تاري تو أما إتا ثم تفيد العطف معني مع التراخي يعني كتي جاء محمد ثم أحمد ta nuna an dukansu sun zo amma ta nuna wanga tufidu tartib muhammad shi fara zuwa sannan ahmad ya zo kuma akwai tazara ita ko fa'un tufidu al-atf ma at-taqib jaa muhammad fa ahmad muhammad ya zo kai tsaye sannan ahmad ya zo to sai ce fa hamalatu bai ce summa hamalatu ba bai ce wa hamalatu ba ta nuna kenan mi kai tsaye to shi yasa malamai suka yi sabani wasu sun kace a dauki cikin shi wata tara annabi isa sun ka ce a'a fa hamalatu kai sai ta dauki ciki ne ana kare wanga magana jibilu ya karbi ni hannu rigar ta ya busa shin da ya busa kai tsaye cikin ya girma ko ko da ya busa ta dauki cikin ta dauki cikin shi wata tara malamai sun tattauna kadiba daidai duk tafsirin da ka sani daidai wanga aya ka gaba yanzu ni wanda ba dai ni kadiba cikin tafsiri na ibnu kasir ad-dimashqi kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari kadiba cikin eh, tafsiri na abu sa'ud an gane ko kadiba cikin at-tafsirul kabir na imam fakhruddin razi kadiba cikin at-tafsir abinda na imam al-baghawi sannan kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur sannan kuma kadiba cikin wato adwa'ul bayan fi idah al-quran bil quran lishankiti da sauransu ni na kare magana bakin nan eh Allahumma amin fa hamalatuhu ta dauki cikin sa fantabadat bihi sai ta tafi da shi mun yi magana in tabadat ko na badala an ka kara mai alifun da nuna makanan wuri qasiyan wanda yake mai nisa daga alquswa ne asalin qasiyan qasuyan ne wawun ta an ka mai da ta koma ya'u sai zan qasuyan alquswa ake cewa ba ta alqusya makanan qasiyan bagire mai nisa fa ajaa hal makhadu sai naƙuda ta kawo ta ja'a ya zo a ja'ahu ya zo da shi sai naƙuda ta cilisar da ita ko ta kawo ta ila jiz'in nakhlati zuwa ga kututturen da biyu qalat ta ce ya laita ni kai cuna mittu qabla hadha muna ji da kyau ko mittu qabla hadha da dai na mutu kafin wannan Ehm, imam hafs wanda rawi ne na abin nan rawi ne na asim al-kufi da kuma imamu nafi al-madani da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda duk kufi ne sun karanta wato mittu an yi mamimun kasra sauran ƙura sun karanta mutu qabla hada mun gari ko to mittu daga mata ya mituna mutu daga mata ya mutuna dama shi mata wato uku gare ana cewa mata ya mitu ana cewa mata ya mutu kuma ana cewa mata ya matu duk ma'anarsu daya mai kasra mata ya mitu mitu mai zama mata ya mutu mutu amma duk ma'anarsu daya ta ce mitu kabla haza da dai na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu na kasance na siyan mansiya an gane ko hafs wanda rawi ne na asim da hamza al-kufi sun karanta nasiyan an gane ko sun yi manunun wato ni fata sauran ƙurra sun karanta wa kuntu nisiyan sun yi manunun kasra eh to menene ma'anar su shin akwai bambanci ko babu an gane ko to sun ka ce wasu malamai sun ka ce duk ma'anar su daya ina fata an fince ni ma'anar su daya sun ka ce shi ne abin da yake kaskantacce a shai'ul haƙiƙ allazi min haqqihi an yunsa kina abu ne wanda bai da wata kiba da daraja a wajen mutane nan da na ana kamantawa da shi wala yubala bihi ba a damu da shi ba amma waɗansu malamai sun ka ce akwai bambanci sun ka ce an ka ce annisiyu masdar ne in an ka ce nasiyu kuma suna ne kenan sai zamanto annisiyu masdar ne shi kuma annasiyu sunan mantuwa eh mantuwa alaramma ka san mantuwa ko da dai na kasance kenan nisyan nasiyan da nisyan kenan abin wanda bai da kima bai da daraja an manta da shi mansiyan abin mancewa an gane ko eh mansiyan asalin shi mansuyan ne maf'ul kenan da siyayansa sai an kamar da ya'un ta kuma bi wawun ta kuma ya'un saboda ta yi makwataka da ita kai an ramaka jiwa maganin mai suka ce to amma dai to na abin dubawa alarma mantuwa kai alarma ana riganganton mantuwa ka gane ko ana siffanta mantuwa da wani abu sai an ka ce wai duk cikin shu'ara'u na duniya kai alarma wani na ya ki siffanta mantuwa duk duniya duk cikin larabawa ko duk cikin ma kai masu zancen mantuwa a duniya wani na oga kwata-kwata to wani sha'iri na ya ce saboda tsananin mantuwa ta yi mai yawa ya ce hatta sirtu ansa annani ansa sai da kai wurin da yana mantuwan macewa shi yana mantuwa to ni da duniya dai ban taɓa jin wanda kai mantuwa ga mantuwa ba in ka samu shi kawo muna kajiya eh to fana da ha sai ya kira ta ko ba ka nan bane yawwa fana da ha sai ya kira ta idan muka duba abin nan fana da ha min tahtiha mun gane ko yawwa nan akwai karatu guda biyu idan muka duba min tahtiha imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam ibn amir al-dimashqi da shu'ba wanda rawi ne na asim da ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri sun karanta man tahtaha an gane ko yawwa kidan fanada ya kiraita man sai da mutu ita ce fa'ili tunda mausuliya ce allazi tahtaha an gane ko ina fata an fince ni fanada ha man tahtaha wanda yake karkashinta an gane ko yawwa sai da mutu abin nan in an ka ɗauke shi man tahtaha wanda yake karkashinta ya kiraye ta wasu sun ka ce annabi isa ne yake karkashinta wasu sun ka ce a ta hau tudu ne mala'ika jibril ne ya kira ta muna ji ko sauran kura sun karanta fanadaha min tahtiha ina fata an fahimci yawwa min tahtiha wanda imamu nafi'a da kuma hafs wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da kuma khalaf da abu ja'far da rawuh wanda rawi ne na yaqub sun karanta min tahtiha kidan fanadaha ya kiraita nan fa'ilin yana cikin yana cikin fi'ilin nadaha ya kiraita waye ya kiraita to nan fa'ili mustaqir ne wasu suka ce mala'iki ne kire ta wasu suka ce annabi isa ne kire ta tun da annabi isa an haife shi ta ina zuwa ta ƙasa shi ma mala'iki in tana saman tudu yana ƙasa in ya kire ta ni in ta haɗe haɗe akwai sabanin malamai Allah ta hazani kake bakin ciki kar ja'ala rabbuki tahtaki sariyan ubangijinki ya sanya ruwa masu gudana ko yawa wa huzzi ilayki ki girgiza asalin shi bi jiz'in nakhlati kinan wa huzzi jiz'an nakhlati ne sai aka kara ba'un dan karfa ma'ana an ka ce wa huzzi ilayki ki girgiza ragga hazza ya huzzuna bi jiz'in nakhlati kututturin dabino to saqitu alayki rutaban janiya nan muna da wato qira'at daban-daban idan muka duba wato tusaqit alayki rutaban janiya imam hamza ya karanta kenan tasaqat alayki tasaqat alayki kina asalin shi ta tasaqatuna sai an kai mi an kai haswata shi kuma hafs ya karanta tusaqit alayki an gane ko tusaqit alayki yawwa tusaqit alayki ruqaban janiya kidan nan kidan tusaqitu za ta zubo gure ki an gane ko wato min saqafat an gane ko saqafat kinan za ta zubar miki rutaban janiya kinan annakhlatu nan sai da mantomi fa'il fa'ili tunda ita annakhla ita ce za ta zubo miki da ƴaƴan itace ban sani ko mun fahimta ba shi kuma yaqubu ya karanta yasaqata alayki yasaqata alayki kina asalin shi yatasaqatu ne sa'on din sai an kamar da tasmin sai an kace yasaqata alayki ta tasaqatu kinan ta tafa'al sannan sauran qurra sun karanta tasaqatu alayki an gane ko shi ba asalin shi ta tasaqatu ne an gane ko kenan yasaqata alayki yatasaqatu ne shi ko tasaqata alayki ta tasaqatu ne ta'un ce an kamar da tasmin sai dai wato an yi tafkirin fi'ili ko an yi ta'anisin shi inda an ce ya saƙat alaiki zai zubo miki kina an yi tafkirin fi'ili ta saƙata alaiki kuma an yi ta'anisin fi'ili yawwa yawwa wannan shi ne yadda za ka yi taujihin waɗannan wato ƙira a cikin to amma idan muka dubi yadda za a yin taujihin su a abin da ya shafi lugha an gane ko an ka ce tusaqita alayki kinan fa'ilin shine wato fa'il damirun ya'udu ala an-nakhla rutaban maf'ulun bihi amma in muka karanta abin nan kamar wanda sun karanta tasaqata alayki an gane ko kenan ta tasaqata alayki sai zama to an shafe ɗaya daga cikin ta'un ta tasaqata alayki za ta zubo miki ita itanyat yawwa wanda dama an yi zancen jiz'in nakhla kenan an-nakhla da an kace kuma abin nan wanda an kace yastaqata alayki duk da yake an nakhla sai da muntomi kamar yanzu inda an ka ce ya saƙaf alaiki an nakhlatu ko ko ta saƙaf alaiki an nakhlatu kina an nakhlatu ba an nuna ita ce za ta faɗuwa amma ba ana nufin ita ce za ta faɗuwa ba da kanta tunda in ta faɗo tana iya ji mata sai da wanto ruƙaban a wannan kira a matsayin tamyizi yake an ce za ta faɗo amma da rufin ‘ya'yanta ne za su faɗo yawwa tassaƙafa alaiki rufaban janiya ko kuma a'a in an ce tassaƙafa alaiki ko ya saƙafa alaiki sai ya koma akan asamara ‘ya'yan itace za su faɗo gare ta rufaban sai ya zama to tamyizi ne ina fata an fahimci yawwa ko ya zama to rufaban hali ne na su asamara ban sani ko mun fahimta ba ya tasaƙatu ko ya koma zuwa ga aljizu tunda an ce ya tasaƙatu yana iya koma zuwa ga zamiri na namishi an gane ko kina aljizu wanda an kai zance ai shi ne zai zama iccen dabino to wa rutaban sai ya zama to tamyiz an gane ko yawwa ko kuma ya koma zuwa ga as-samaru al-mafhumu min al-rutab an gane ko kenan ya tasaqatu alayki ar-rutab as-samaru sai ya zamanto rutaban janiyan matsayin hal to shi biyar da an kai dai in an kai tafkirin fi'ili to saqitu za ta zubar miki zai kuma ne zuwa ga an-nakhla an gane ko to kenan wannan ita kira'a tana nuna zamiri ya koma zuwa ga abin ga amma an ka ce ta saƙaƙu kenan ta ta saƙaƙu za ta zubo miki zai zubo kenan fa'ilin ana bukata ta yi to abinda zai zubo ko ya zama to ‘ya'yan itace su ne za su zubo ba sai ko mun fahimta ba tunda su ne matsayin fa'ili as-samaratu an gane ko ko ko a ce a nakhla ita ce za ta faɗo amma in an ce an nakhla ne to an san iccen ba shi zai faɗo ba sai zama to rutaban nan tamyizi za a iradu shi an gane ko in kuma an fassara samara za ta faɗo to rutaban sai zaman to halin da za ta faɗo janiya rutaban janiya yawwa wannan shi ne a takaice yadda mutum zai fahimta yadda suke ƴaƴan itace za su faɗo miki almuhimmu kista tana da ɗan tsawo bari mu gani kuma za kai ƙarshen ta to fakuli washrabi ki ciki sha wa ƙarri ainan ko ki kwantar da hankalinki daga ƙarra da abu ya tabbata ko ko ƙarra abu ya yi sanyi domin in kana cikin farin ciki hawayenka sanyi suke yi ko ko idon ka in kana kallo abin yana buge ka tabbata suke yi eh don an fassara da wannan fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan idan kin ka haɗu da wani mutum an gane ko fa inni fa quli ki ce inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi ma Allah bakance na azumi wasu sun ce a'a nayi ma Allah bakance na kame baki domin asalin as-sawm shine al-imsak wasu sun fassara shi da as-sawm al-lughawi sun fassara shi da as-sawm ash-shar'i falan ukallima al-yawm al-insiya tace yau bazan yi ma duk wani dan adam magana ba kaga wannan ya rushe aqidar mu'tazila suke cewa lan tana nufin har abada don tace falan ukallima al-yawma bata ce har abada ba an gane ko wanda suke son su kore ganin Allah subhanahu wata'ala ka koma cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 795 akwai qira'a shadza fa quli inni nadartu lirrahmani sumtan nayi alƙawarin yin kawaici qira'a ce shadza amma tana goyon bayan mi tana goyon bayan cewa kenan saumu ba wancan azumi da shari'a ce nufi ba ban sani ko muna fahimta ba saboda lokacin ana isti'nasi da alqira'at ash-shadda wajen mi wajen tafsirin wata aya ta alqur'ani ban sani ko mun fahimta ba amma ba shi ke nuna ba abin nan sai an yi bincike an gano wannan qira'a shadda ce kuma tawatira kafin aje zuwa ga wato tafsirin ta an gane ko inni nazartu lirrahmani sumtan kaga sun ta yin kawaici an gane ko yawwa to kenan sai zaman to ita qira'a shadda inni nazartu lirrahmani sauman wa sumtan shi yasa wadan suka ce to kenan guda biyu ne ina fata an fahimci ni kenan azumin nata kuma yana tare da bakanci da ba za ta yi magana ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa kuma wasu malamai suka ce a sauman suntan za a ɗauka shi yawwa kina sai zama to sauman suntan kina atfu bayanin amma kina ta ce ni da zartul rahmani suntan kina yin kawaici to shi yasa wadansu malamai suka ce kina azumin tare da bakance yake wasu suka ce a'a nan kawai bakance tana nufin za ta yi shuru wasu kuma suka ce a'a wato azumi ne ake nufi to falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi ma wani mutum magana ba fa atat bihi qaumaha tahmilu sai ta zo wa mutanenta tana dauke da shi qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya suka ce ya ke maryamu kin zo da wani abu wanda yake mai ban mamaki asalin fara shine tsagawa shi yasa sai an ka kirkiro ƙarya an ka ce iftara ya kirkira ya yanko ta an gane ko ya ukhta haruna ya ce yan uwa haruna ba harun dan uwa annabi musa ba an gane ko in ka diba cikin hadisi da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa na haruna ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlul kitabi sun ka tambaye shi ku kuna cewa alqur'ani gaskiya ne kuma an ce mamurim ya ukhta haruna alhali ko tsakanin haruna da zakariya akwai lokaci mai tsawo sai ya ce manzo Allah sai ya ce mishi da ka san abin da amsar da zaka wasu da zaka ce musu sun kasance suna sanya ma ƴaƴansu sunan annabawa tunda ko mu da gaske gaske an samu mutum suna Muhammadu ko ba ka nan bane eh kenan suna ne na gari fata ne na gari eh kenan ba wancan Qur'ani ba kuskure bane ya ukhta Haruna yake ya uwa Harun ma kana abuki mar'a sau'in babanki ba mutum min banza bane ba mummunan mutum bane wa ma kanat ummuki baghiya mammaki ba kuma karo bace kenan daga nan an kai tawai wannan fa asharat ilayhi sai ta yi ishara zuwa gare shi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sun kace ya za mu yi mu magana da yaro wanda a cikin tsumman goyo yana karami fil mahdi a cikin tsumman goyo sabiyan dan karamin yaro qala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne ataniyal kitaba ya bani littafi na atani ya bani fi'ili madhi na bai ce sai utini ba don saboda an yi an kari in Allah ce za a yi za a yi eh kaina in kace za a yi wata kila ba abin ba zai yiwa ba mm rikicin duniya sai shi ta wuce wuce da kai kai kanka ba baka san inda kake ba ballan tara ka ce maka ma wani waje alani nabiyan Allah ya sanya ni annabi na fi ya karanta waje alani nabiyan ko mun faɗi cewa nabiyan ko ya zamanto da shi da nabiyan duk ma'anar su daya dama alhamza ce ta zo karshe an kamar da ta ya'un ko ko nabiyan daban nabi'an daban shi nabiyan sai ya zama to daga annabuwa ne shine asharaf daukaka shi ko nabi'an wato fa'ilan ne daga naba'u na bada labari kidan fa'ilun bi ma'anal fa'il mai bada labari tunda ana masa wahayya bada labari ko kuma fa'ilun ne bi ma'ana al maf'ul wanda ake ba labari duk babu matsala annabi ana bashi labari shi kuma yana ba mutanen shi labari in an bashi labari ya zama maf'ul in ya bada labari ya zama to fa'il to waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake mu ma Allah shi ba mu wannan albarka eh wa ausani bis salati kaji Allah ya mishi wasiya da sallah wa zakati da zakka ma dumtu hayya ay muddata wato hayati ma masdariya ce zarfiya matukan ina rayi ashe sallah annabawa suna yin ta to yan qur'ani sai suka ce ai raka'o'in sallah da sun ka matsu babu raka'o'in sallah cikin alqur'ani sun ka matsu sun ka matsu sun ka rasa yadda za su yi wasu su ce sallan ba babu ta wasu su ce kayakan mala'iku su ne abin nan alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thalatha urba su ce raka'o'in sallah ki wasu kuma can in sun ka matsu su ce a Allah ya ce wa aqimus salata wa aqimus salata guda 17 na sai ko ga cikin qur'ani wa aqimus salata da wa aqimus salata wa aqimus salata sun hin 17 sun karasa inda za su kama wasu sai sun ka ce a'a to ai kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah sai mu ce to mun ji ana sallah wai koya mai da ake sallah don annabi Isa shine annabi na ƙarshe sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce wa usani bis salati mun ji annabi Isa ya sallah to ai musu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam don ya ce wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad to ta ina ya sun ka koya mai sallah duk gudun da suke yi ƙarshe sai sun dawo ma dai abin da ba sa so ya ce to wa barran bi walidati kenan waje alani barran bi walidati Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata bai ce wa walidi ba don bai da mahaifi walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni jabbaran mai taurin kai ba mai girman kai shaqiyan mara arziki wassalamu alayya yace aminci ya tabbata gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayyan da ranar da aka tayar wannan in ba da wahayi ba ka yi faɗin wannan to ina ka san mako baka a gani zalika isa ibn maryama Allah ya ce to wannan shine isa dan maryam ana danganta shi cikin qur'ani ibn maryam don bai da mahaifi an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun wannan ita ce wato qira'a ta asim da ibn amir da yaqub sun karanta qaulal haqqi sauran qurra sun karanta qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun to sai malamai suka tattauna akan wannan suka ce kenan waɗanda sun karanta ƙaunar haƙƙi masdarun ne mu'akkid li mazmunil jumlati qablahu masdar ne mai ƙarfafa ma'anar da jumla ta kumsa gabani shi ina fata an fahimce kenan wa amiluhu mahzufun sun ce amiluhu abinda zai yi aiki cikin sa kenan wujuban dole ne a shahi shi a wannan hali taqdiruhu aqulu ƙaunar haqqi kenan asalin magana kenan aqulu ƙaunar haqqi alladhi fihi yamtarun in ana nufin alhaq bi ma'anar sidq kina ana nufin gaskiya amma in an ka ɗauki alhaqu ana nufin suna ne na Allah to fa nasbuhu ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhuf za a ɗauke shi mansubi ne da fi'lin da an ka shahi kina amdahu qawl alhaqi ina yabon magana Allah ta gaskiya qawl alhaqi wa kalimatuhu alladhi huwa isa kina sai mun to qawl alhaqi nan ina yabon amdahu qaulal haqqi ina mag- yabon magana Allah ta gaskiya idan kamar annabi Isa yana mu- yabon magana Allah ko mu ce at-taura ko kuma injilar da Allah ya yi alƙawarin zai bashi ko ko yana yabon kansa don shi ma kalimatullahi na wadansu malamai sun tafi akan wannan sauran ƙurra sun karanta ƙaunul haƙƙi bin raf'i kenan sun ka ce khabarun ba da khabar tunda an ce zalika ba an ce zalika ba ba shine mubtada ba an gani ko isa ibn maryama ba isa ibn maryama matsayin khabar shi ba ibn ko ya zamanto eh, abin nan eh, sifa ko badali to ƙaunul haƙƙi sai zamanto khabar ne na zalika shi ba sai zamanto khabarun ba da khabar au badalun min isa ko ko a ɗauke shi matsayin badali na isa an gane ko tunda isa ibnu maryama ko to shi ma qaulul haqqi ne magana ce ta gaskiya ta Allah don kalma ce ta Allah ko sifatun ko sifa ce ta isa sannan kuma wal haqqu yahtamilu ma'ana sidq ana iya ɗauka abin da ake nufi da al haqqu gaskiya ko kuma wa kaunuhu min asma'ihi ta'ala ko a ɗauki sunan Allah ake nufi to in qaddara khabaran ba'da khabarin in an kaddara shi khabar ba'da khabar in ji malaman eh, da suka kawo cikin qala'idul fikr an gane ko wa bi taqdiril badaliyya kina ya dauke shi badaliyya aw wasfiya ya ta'ayyanu sani kina ya an ka dauke shi badalina ko ko an ka dauke shi sifa ce ta annabi Isa an gane ko to sai a dauke shi nan eh, wa huwa kaunuhu ismun min asma'ihi ta'ala an gane ko sai a dauke shi kenan suna ne daga cikin sunayen Allah an gane ko da an ka ce ƙaunar haƙƙi magana ta Allah ce kenan nan dole eh, nan zai zama to alhaƙ Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi an gane ko kaunuhu isman min asma'illahi ta'ala amma an ce ƙaunar haƙƙi magana ta gaskiya kenan nan ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba eh, kenan ya danganta daga yadda za ka yi arabin shi mun gada wannan da kyau ko to wannan shi ne to sai Allah subhanahu wataala ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai kasance ba ga Allah Allah ya rikida min waladin asalin shi ma kana lillahi an yattakhidha waladan sai an ka kana min litta'kidi dama ana ƙara ta qabla al-maf'ul wa qabla al-fa'il wa qabla al-mubtada li ta'kid al-ma'na subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah idza qada amran idan Allah yayi nufin zartar da wani al'amari fa inda ma ya ƙulu da hukun Allah yana ce mishi zamo fa ya sai ya kasance idan muka duba fa ya ibn amir ya karanta fa ya kuna bi fathin nuni su ko sauran sun karanta fa ya kunu to wanda sun karanta fa ya kunu da fa ya kuna duk in za a tsaya duk babu bambanci wajen tsayawa tun da babban ma da fatha duk sukuni za a yi amma a wajen i'rabi a ƙira'a ta jamhuru fa ya kunu kenan fa huwa ya kunu sai abin ya kasance shi ko fa ya kuna fa an ya kuna sai zama to jawabi ne na kun jawabul amri sai dai sun ka ce a'a nan an samu saɓani tsakanin kun da abin da bai kasancewa da abin da bai kasance amma idan muka duba a wajen Allah abin da babu Allah ya san yadda bai kasancewa kenan babu wani saɓani tsakankanin su abin nan da yace zai kasance shi dai ne zai kasance dan ka taika ba kanka wahala kadiba cin qala'idul fikr a safha ta 20 zuwa safha ta 21 a cikin suratul baqara kaga wannan bayani wa inna Allah rabbi annabi Isa ce Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma Allah shine ubangijinku fa abuduhu ku bauta masa kaga babu zancen a ce Yesu almasihu Allah ne hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya an gane ko to a cikin suratul ali imran eh, inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu an gane ko kenan nan akwai wawun cikin suratu maryam tunda aka fi da akan wata maganar sa can kuma inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu ba ka wawun ba sannan kuma a cikin suratul um, uh, uh, suratul uh, zukhruf inna allaha huwa rabbi akwai huwa babu huwa a maryam babu huwa a ali imrana Eh, an gane ko sannan kuma inna allaha wa inna akwai wawun cikin maryam an gane ko babu wawun a cikin ali imran babu wawun a cikin zukhruf an gane ko tunda can inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim ga alarmu mai hadda alqur'ani sai ayi hattara saboda wadanda abubuwa ne wadanda suke suna wato rikici rikitarwa to almuhimmu fa ikhtarafa al-ahzab min bainihim sai kungiyoyi jama'a jama'a sun kai sabani tsakankanin su wasu sun kace Yesu almasihu Allah ne wasu sun kace dan Allah ne an gane ko wasu sun kace Maryam Allah ce Isa Allah ne ko akwai Allah wasu kace a'a Yesu almasihu shine Allah da Allah babba da ruhi mai tsarki duk dai abin ya tabe musu wasu kuma sun ka tsaya kan aqida ta gaskiya fa wailul lil ladina kafaru bone ya tabbata ga waɗanda na kafinta wasu sun kace rahina a cikin jahannama shine wailun sun kace har jahannama tana tsoro ne to babu wani dalili akan wannan a sarkin bai inganta ba min mashhad yawmin azim daga halarta wani yini mai girma asmi' bihim wa absir Allah ce kai mamakin jin su wa absir kai mamakin ganin su yawma ya'tuna na ranar da su zo muna lakin zalimuna inji Allah sai dai azzalumai al yawma a wannan rana fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananna idan muka duba wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu imamu nafi' al-madani an gane ko da imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu abu ja'far al-madani da ruwais wanda rawi ne nami rawi ne na yaqub sun karanta wa anna allah to in mun karanta wa inna allah rabbi an gane ko sai da to kenan kasra ce an yi shi bil kasri ala istinafi an gane ko an yi istinafi ne kamar wata sabuwar magana ce ko ko sun ka ce a ɗauke shi a atfun ala inni abdullahi ba ya ba da labari ba inni abdullahi kuma wa inna allaha rabbi wa rabbukum duka ya ƙara labari wanda suka karanta wa anna allaha rabbi kamar da muka kawo su imamu nafi da ibnu kasir da abu amr da abu ja'far da ruwais rawi na yaqub sun karanta wa anna allaha rabbi sun ka ce majrurun wal an gane ko wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li ba'dahu wal ma'na kenan abinda an ma'ana shi wali wahdaniyatihi ta'ala fi rububiyyatihi ati'uhu kenan sai da manto kenan wa inna allaha rabbi wa rabbukum kenan nan kenan ma'tufun ne alal abin nan sun kace al jar wal majrur muta'alliqun bil fi'l ba'dahu yana da alaka da fi'ilin da ya zo bayan sa kenan wal ma'ana wal wahdaniyatihi saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne ta'ala fil rububiyyati domin an ce Allahu yana nufin al-ma'luhu bi haqqin wa fi rububiyyatihi kenan tunda an ce Allahu ar-rabb wahidun fi uluhiyyatihi wahidun fi rububiyyatihi fa'buduhu eh kenan fa'buduhu li'anna Allah rabbi wa rabbukum kenan fa'budu Allah li'annahu rabbi wa rabbukum shine asalin magana wasu ka ce a'a inna qawluhu wa anna Allah rabbi bil fathi ma'tufun ala salati ay awsani bis salati waz zakati wa bi anna Allah rabbi an gane ko wa rabbukum kina Allah ya umurce ni da ya mini wasici da wannan sai ku tsarkake Allah ku yi masa ikhlasi wannan shi ne abinda ya kawo to abu na karshe wanda za mu kawo tun da lokaci ya tafi Allah ce wa anzirhum yawma a'a lakin adh-dhalimuna al-yawma lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin Allah ce wa anzirhum yawma al-hasra ka gargade su ranar kiyama ranar asara ranar nadama domin in an ce hasra da da hakarami wanda bai da digo ba mai ruwa ba kenan tana nufin nadama in an ce khasra an ga al-khusran kenan na ana nufin hasara ko asara in ji malam Bahaushe ashe nan na dauko ta eh maradi da kaji an ci wancan dan asara ni to ita kanka to in qudiya al'amru Allah ce lokacin da an kazartar da al'amari wa hum fi ghaflatin suna cikin gafala rabkana wa hum la yu'minun su ba za su yi imani ba sai Allah ce inna nahnu narithu al-arda mu za mu gade kasa asalin shi narithu naurisu kowa zai ta yabarta wa man alaiha kuma mu za mu gade duk wanda ke samanta duk rikicin ga da an kai da kashe kashe kan kuɗi da dukiya da wani abu duk dai karshe sai a mutu a koma ga Allah babu kowa ga tarin Allah ce to wa ilaina yurja'una gare mu ne za a maido su imamu yaqub ya karanta wa ilaina yarji'una za su koma ga Allah ya an kamo ka an juya ka an saka gaba sai ka tahi sai ka tahi shi sa an ka ce yarji'una qira'ata yaqub yurja'una kuma za a maida ka don kana nan duniya ba ka son tahiya kuma tahiyar zaka yi da mala'iki ya zo sai saka gaba wa ilaihi tuqlabuna kaga yurja'una duk gudana an juyar da huskokin ku zuwa ga Allah shi ko yarji'una suna komawa dan fi'ilin ana danganta shi zuwa ga bayi alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga ji abinda malamai sun kaci to na ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi mana halin sa kwarai abinda muka faɗa da mun tolili Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh